رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله عباد الله اتقوا الله عباد الله وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا واتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة واعلموا أن ديننا الإسلام الحنيف دين أمانة وعدالة ورأفة ورحمة ولذلك حرم الله الظلم بكل صوره وأشكاله وحرمه على نفسه وجعله محرما على عباده من بعدهم لبعض حتى تعيش الأمة في تعاون وتعاطف وتراهم ولهذا قرر الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في اليوم الأكبر منه قوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأرادكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا والحديث متفق عليه عباد الله إن الظلم مهما كان فعاقبته وخيمة وآثاره سيئة في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فإن الظلم يؤدي إلى التنافر بين الناس ويورث العداوة والبغضاء ويمنع من التعاون على البر والتقوى ويفسد معاملة معاملات الناس الأقارب منهم والأجانب وغير ذلك من هلول النقم والعقوبات من الله سبحانه وتعالى مما يقلل بركات السماء والأرض ويثير القلاقل والفتن والاضطرابات في الدول والحكومات والأسر والجماعات وغير ذلك مما يطول تعداده ومن الصعب إحصاؤه وحصره وحسبنا شاهدا على هذا ما نراه واقعا في حياتنا الحاليه حيث استمرأ كثير من الناس مرأى الظلم بما كنا نعايش ظلم الحكام وحكم الظلام فإن أكثر أمور الأمة أصابها الانفراد وكانت الأمور تجري على غير سداد قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ولهذا أيها الإخوة يجب علينا أن نحذر من الظلم بكافة أنواعه من ظلم للوالدين والأولاد والزوجات والجيران والأقارب وسائر الأمة بمنع الكل حقوقهم أو التكسير فيها أو بإلهاق الأذى والضرر بهم يقول تعالى آمرا عباده بالإحسان وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد البشرية إلى الهدى والأمانة والعدالة قائد الغر المهجلين وعلى التابعين لهم على ذلك وعلى التابعين له على ذلك إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإيمان إن خطر الظلم على أهله عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وقد ثبت ذلك في أحاديث في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منها على سبيل المثال للحصر قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشبهة فإنه أهلك من كان قبلكم ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلهاء من الشاة القرناء الحديث رواه مسلم قوله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتهلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له أمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فهمل عليه والحديث رواه البخاري ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع وقال صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا ويؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته وإن فنيت حسناته قبل قبل انقضاء ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار إلى غير ذلك من النصوص التي توأدت على الظلم ومع ذلك فكثير من الناس في هذا الزمان لا يخافون من الوقوع في الظلم أيا كان نوعه من دم أو مال أو إرد وكأنه لا يهمهم سوى شهواتهم وأهوائهم وقد استدرجهم الشيطان إلى الاستهانة بأمر الآخرة وعقابها وإنا لله وإنا إليه راجعون والله المستعان قال الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أخي المسلم احذر من الظلم لا تظلم قريبا ولا بعيدا ولا كبيرا ولا صغيرا ولا مالكا ولا مملوكا ولا غنيا ولا فقيرا ولا عالما ولا جاهلا بل ولا مسلما ولا كافرا ولا بشرا ولا بهائم أو طيورا وكل الكل سلما وأمنا واصبر واستبر فإن الله مع الصابرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعز الإسلام والمسلمين wa musulmi hudubar tamu bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yabo da salati da fayyan halitta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama salati da sallamawa da alayensa da sabansa da dukkanin waɗanda suka yi koyi da shi da su zuwa ga har zuwa ranar tashin ƙiyamu bayan haka da ku bayan Allah mu kiyaye zalunci mu ji tsoron Allah mu kiyaye zalunci mu yi wa kanmu hisabi kafin hisabin ya same mu kowanmu ya sani cewa akwai lokacin da za a tsaye da shi shi kadai babu ko zare a jikinsa domin a tambaye shi abin da ya aikata ya kyautata ko ya munana wannan ranar tana zuwa kamar yadda muke ganin yau ɗin nan hakanan dole za mu ga wannan lokaci to mu yi wa kanmu tanadi mu yi wa kanmu a hisabi kafin wannan lokaci ya zo mu kiyaye zalunci domin zalunci duhu ne ranar alkiyama rana alƙiyama da kataniyar da ke ciki masu imani ne kaɗai da tsoron Allah za su samu haske. Yau mataral mominin na ulmominati ya sa'anu ruhun bai na aidihin wa bi aimani, Allah ka samu a cikinsu. Mu sani cewa addininmu na musulunci tsayayyen addini, addini ne na amana, da adalci, da jin ƙai da tausayi. Don haka ne Allah madaukakin sarki ya haramta zalunci da dukkanin kamannin zalunci da launukansa. Allah ya faro daga kansa da zatinsa mai tsarki, ya haramta wa kansa zalunci kuma ya sanya zalunci ya zama haramtacce a kansa, bai yarda baye su zalunci junansu ba, kamar yadda ya zo a hadisin Abu Dhar riwayar Imam Muslim. Don al'umma ta rayu cikin taimakekeniya da jin ƙan juna da taimakon juna. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a cikin hajjin ban kwana a wuni mafi girma cikin waɗannan kwanaki na hajji da ya hudu ba in bayanan da ya yi masu tsawo yana cewa lallai jinanan junanku da dukiyoyin junanku da mutuncin junanku haramun ne ainihin a junanku kamar haramcin yin yaƙi a wannan yini naku a wannan wata naku mai alfarma na Zulhijja, kuma a wannan gari naku mai alfarma na Makka. Wato, yanda haramun ne mai muni, mai tsanani sosai, babban zanibi ne mutum ya ɗau makami ya yaƙi al'umma a wata mai alfarma na Zulhijja, a wuni mafi daraja na ranar Sallah, wato, talayya, sannan kuma a garin Makka mutum ya zub da jini, to haka. haramcin zalintar al'umma a dukiyoyinsu da mutuncinsu da kuma uwa uba zub da jininsu. Zalincin jini shi ya fi kowanne muni. Annabi sallallahu Alaihi yana cewa ran tashin kiyama abinda za a fara hukunci a kansa a wani hadisi na daban, cewa in dai hisabi ne na tsakanin bayi to da jini za a fara. kafin a zo maganar mutunci da kuma dukiya. To Allah ka kiyashe mu. Mu sani ya ku bayan Allah shi zalunci koya yake, to fa ƙarshensa mai muni ne sosai gurɓatacce ne, tasirinsa yana da muni duniya da lahira. Duk abin da ya shafi zaluntar bayan Allah, to muna ne, kada mai shi ya yi tsammanin ya more kuma ta sha kenan ko kaɗan. zalunci yana kawo rashin jituwa a tsakanin mutane yana gadar da gaba da kiyayya kuma yana hana taimakekeniya akan aikin alkhairi da tsoron Allah wanda kuma shi Allah yake so a yi yana bata mu'amalolin mutane a tsakanin yan uwa na jini haka nan waɗanda ba yan uwantaka tsakanin su yana janyo matsaloli da yawa da ukuba mai yawa daga Allah subhanahu wataala abinda zai tauye albarkokin sama da ƙasa ya jawo tashe-tashen hankula da fitintunu da rashin kwanciyar hankali ba a daidaikun mutane ba hatta a dauloli wato gwamnatoci da hukumomi da iyalai da ƙungiyoyi dukkanin inda ka samu haɗuwar jama'a matuƙar akwai zalunci to sai an samu tasgaro a cikin wannan lamari kowace harka ce ko gida ne da aka kafa shi ba bisa tubali na adalci ba aka sanya zalunci to sai zaluncin ya wargaza wannan gidan ko kuma ya sanya gidan rayuwa ba mai daɗi ba saboda haka mu kiyaye ya ishe mu shaida da tabbaci akan haka abinda muke gani a yau yana faruwa a rayuwarmu ta yau inda da yawa cikin mutane suke jin daɗin zalunci suna ganin maki wata zalunci wuri ne mai daɗi saboda me saboda muna rayuwa da zaluncin mahukunta ko kuma hukuncin azzalumai da yawa da yawa saboda haka al'amuran al'umma gaba ɗaya mafi yawa suka sakwarkwace suke tafiya ba daidai ba kuma mutane suna ta kuka amma su suke janyo abin da ɗani yake samunsu ko kuma waɗansu daga cikinsu marasa imani da tausayi marasa ainihin wato ‘yan adamtaka mai ma'ana suke janyo wa al'umma rashin kwanciyar hankali Allah ta'ala yana cewa da abin da ya same ku na wata musiba to fa abin da kuke aikatawa ne, ko ‘yan sunku suke ainihin aikatawa. saboda haka wajibi ne ‘yan uwa wajibi ne a kanmu mu kiyaye zalunci dukkanin nau'ukan zalunci mu kiyaye kada mu zalunci iyayenmu in muna rayuwa da su mu kyautata musu mu ba su haƙƙinsu in muka yi iyakar ƙoƙarinmu taƙaitawar da za ta iya samunmu Allah sai ya yafe mana sannan mu kyautata wa ‘ya'ya kada mu zalunce su ‘ya'ya ma ana zaluntar su idan aka yi watsi da su babu tarbiyyantarwa babu kulawa da haƙoƙinsu mu kula da haƙoƙin mata a ba su haƙoƙinsu gwargwadon iko mu kiyaye zaluntar mata akwai magidantan da wato suke zaluntar matansu musamman in an girma an tara iyali lokacin da ya fi kamata ya fi cancanta a nuna tausayawa a nuna ainihin jin ƙai da taimako da taimakekeniya sai ka ga ana ƙoƙarin a watsa gida a watsa ainihin zuriya da iyali abubuwa su taɓarɓare to masu irin waɗannan halayya babu shakka ƙarshensu ba zai yi kyau ba hatta rayuwa ta duniya ma ba za ta fi daidai ba kada mu zalunci makota yan uwa ko na nesa kai dukkanin al'umma mu kiyaye ainihin hana mutane haƙoƙinsu a kowane mataki iyalai ne a ma'aikata ne a yan ƙwadago ne kowane irin mutum a bashi haƙƙinsa abinda Allah ta'ala yake so ma bayan ba da haƙƙi a kyautata inna Allah yamur bil adli wal ihsan adalci shine ka ba mutum haƙƙin da ya cancanta da shi haƙƙinsa ne ihsani kuma inda hali ma ka ƙara masa ko kuma ka baiwa wanda bai da wani haƙƙi na dole a kanka ka kyautata masa abinda Allah ta'ala yake so kenan mu guji riskar da dukkan wata cutarwa da wahalarwa ga mutane Allah tabaraka wa ta'ala yayi umarni wasiya cikin waɗansu wata aya wasiyoyi goma kamar da ake cewa Allah ta'ala yake cewa ku bautawa Allah kada ku masa tarayya abokin tarayya sannan ku kyautata ma iyaye matuƙar kyautatawa gwargwadon iko sannan ku kyautatawa ‘yan uwa na jini ku kyautatawa marayu da talakawa masu ƙaramin ainihin ƙarfi ku taimakawa matafiya da guzur su ke ya yanke ya ƙaranci ku taimakawa ku kyautatawa maƙoci wanda yake akwai dangantaka tsakaninku da shi ko maƙoci wanda bare ne amma dai maƙocinku ne duk ku kyautata musu sannan abokin zama ainihin a gefenka tafiya ce ta haɗa ku a gurin aiki ne karatu kuke yi tare dukkan abin da kuke yi a tare to a kyautata ma wannan kada a sanya hassada ko kyashi sannan ku kyautata wa abin da hannayenku suka mallaka na daga bayi kai ko dabbobi ku kyautata musu Allah baya son dukkan wani wanda yake tinƙaho yana alfahari da wani abu da Allah ya bashi inda a ce al'umman musulmi muna aiki da shiriyar alkur'ani kamar yadda muke karanta shi to da al'amuranmu sun yi kyau amma dai wajibi ne domin kada mu ciji yatsa domin nadama mu yi iyakar ƙoƙarinmu na kawo sauyi dangane da halayenmu da ayyukanmu bayan wannan kuma na kawo ‘yansu hadisai ‘yan kaɗan wato domin tunatarwa game da tsawatarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikinsu dangane da haɗarin zalunci domin haɗarin zalunci ga masu shi yana da girma musamman ranar da baya za su tsaya gaban Allah Ubangiji talikai wannan ya tabbata cikin hadisai masu yawa kaɗan daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kuke yayi zalunci domin zalunci duhu ne mai yawa ranar tashin kiyama sannan kuke yayi hadama hadama ashuh hadama wato mutum ya hana nasa kuma yana haƙun yana hankoran na mutane to wannan mummunan abu ne annabi sassama ya ce wannan ya halaka waɗanda suke gabaninku za ga mutane Allah ya musu falala ba sa son su kyautata da yawansu kuma ƙoƙari ma suke su tauye haƙoƙin bayin Allah wannan mummunan abu ne babu shakka Allah ta'ala yana cewa man yuka shuha nafsi fa ulaika humul muflihun waɗanda aka kare su daga irin wannan halayya ta haɗama to su ne masu rabauta amma duk wanda ya zama mai irin wannan haɗama da zulaƙin kwaɗayi to babu shakka ba zai zauna lafiya ba kuma ba za zauna lafiya da shi ba duniya da lahira Allah ya shi sannan akwai hadisi ingantacce da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa dole ne za a biya haƙoƙi ga masu su ranar alkiyama har akuyar da ba ta da kaho sai an biya ta wato nan suka da akuya mai kaho ta yi mata ma'ana sai an rama mata Ana in wata akuya ba ta da ƙaho sai wata mai ƙaho ta zo ta soke ta, to ba da ƙahon da za ta rama, to za a tashe su ranar alkiyama. A kawo mara ƙahon a yi mata ƙaho ta soki mai ƙahon gwargwadon abin da ta yi mata. Don za a yi wannan tsakanin dabbobi waɗanda su ba wata niyya kawai ɗabi'a ce haka suke, to ba mukallafai ba ne muke tsammani tsakanin mutane masu hankali, masu sani, waɗanda Allah ya musu ni'ima da shari'a da komai, amma suka take, suke zalunta bayan Allah, su kashe mutane, su tauye musu dukiyoyi, su bakanta musu zukata, su sa su cikin damuwa, ne suke tsammani zai faru ranar alkiyama in sun zo da ire-iren waɗannan haƙoƙi. Hadisin Imam Muslim ne ya rawaito shi. Wani hadisin ingantacce Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duk ya san akwai haƙƙin zalunci ga ɗan uwansa wato na ɗan uwansa a kansa na mutunci ko wani abu to yi ƙoƙarin samun yafewa da gurinsa a yau wato a nan duniya kafin a zo lokacin da babu dinari ba dirhami ba kuɗi kenan ba ma kadara kawai dai in mutum yana da kyawun aiki ne za a ɗiba a biya wanda ke bin sa yawwa in kuma ba yi da shi to sai a ɗebo ladadakinsa a biya wanda ke bin sa ɗin shi kuma wato in bai da lada kuma sai ɗebo zunuban wanda aka zalunta sai a ɗora masa bukari ya rawaito shi wani hadisi mai kama da shi hadisin abu huraira manzo Allah sama ke cewa ko kun san wane ne ya tsiyace ya ɗaiɗaice ya zama baya da komai aka washe shi suka ce a to wanda bayi da kuɗi ko bayi da kama sayar shine muflis wanda ya tsiyace yayi tik annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a wannan abu ne mai sauƙi ai amma wanda ya tsiyace ya rasa komai to shine wanda zai zo ranar alkiyama gashi ya zo da sallah mai inganci da azumi da zakka ya zo da ibadoji ma'ana karɓaɓɓu madanin a ɗora su akan mezani ya samu lada wato ya samu tsallakewa ya tsira ya shiga aljanna to amma sai ya zama ya zalunci mutane ya zagi wannan ya yi wannan ƙage ya ci dukiyar wannan ya zub da jinin wancan ya doki wancan ma'ana dai zalunci iri-iri a fanni iri-iri to sai a ba wannan daga ladadakinsa a ba wancan haka saboda yawan zaluncin ladadakin nasa za su ƙari amma ya zamanto wato wato idan ladadakin nasa sun ƙare kafin waɗanda suke bin sa su ƙare ba za a ƙyale shi ba don ba wanda zai bar wani ranar alkiyama babu kara ko mahaifi ne ba zai bar wa ɗansa ba ko mahaifiya ce ba za ta bar wa ɗanta ba kuma ɗa ba zai bar wa mahaifinsa ko uwarsa balle wani ani wata alaka saboda haka ba wanda zai tuna wani sai ya samu tsallakewa da haka wanda duke da haƙƙi sai ya karɓe haƙƙinsa to sai a ɗebo zunuban waɗanda suke da sauran haƙƙi a kansa tunda babu ladansa da za a ba su sai a ɗebo a jibga a kan zunubansa da yake da su saboda haka kaga sai ya zama in banda zaren imani in yana da shi to ba abin da zai hana shi ma ya dawoma a wuta Allah kiyaye mu sai a jefa shi a wuta inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi kaga wannan akwai gargadi sosai kada ka zamanto a kasuwarka a office ɗinka kada ya zama a gidanka a makotanka na gida ko gona ko rumfa a duk inda za ka yi mu'amala da mutane kada 'yan ƙwadago su maka aiki ka dinga tauye musu haƙƙi irin wa'annan abubuwan in sun haɗu kana ganin kamar ba wanda zai iya ce maka ƙala to amma duka ana rubuta ba wanda zai ce ma komai amma lokacin haɗuwar tana zuwa da haka mu yi wa kanmu qiyamul laili mu kiyaye kada mu zalunci dukkanin bayan Allah na kusa da na nesa mutane da ainihin dabbobi musulmai da waɗanda ba musulmi karka ce ai wannan ba musulmi bane ko kuma wannan fasiki ne babu ruwanka bawan Allah ne shi ba ruwanka da kafircinsa ko fasikancinsa ka yi abin da ake so, kuma ai so ake ka nuna misali na musulmi na kirki wanda zai ja hankali ya gyara wanda ba gyararre ba, don ka nuna ainihin munin halayya to ka zama wani mai kangewa a barin addinin Allah don haka mu zamanto masu kyautatawa kada mu munana. Allah tabaraka wata abin da ke umartar mu da shi kenan. Muna roƙon Allah ta'ala ya ɗora mu akan tafarki na shari'a shari'a addinin musulunci. da ba mu iko na tsaye da adalci da amana da kyautatawa Allah ya datar da mu alama izul islam wal muslimin wa zilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da addinin wa sur ibarakal muwahhidin ibadallah إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله